بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yammaci na 22 ga watan al-muharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta yi daidai da 28 ga watan bakwai miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin usulus sunna na babban malami ibn abi zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 32 a cikin wannan littafi mai albarka bayan darasi da muka gabatar a ƙarƙashin babi na 27 babin cewa imani yana cika yana ƙaruwa yana kuma raguwa inda muka karanta hadisi mai lamba ta 143 144 145 146 duk da cewa da yawansu mun faɗi ainihin wato ko mun karanta wato isnadin kowane hadithi da irin abin da malaman hadithi suka faɗa a kan isnadin amma dukkaninsu dai suna fa'idantar da mu cewa imani yana cika sannan yana ƙaruwa kuma yana raguwa to bayan nan mun karanta babi na 28 babin halaccin neman gafara ga musulmi wanda yake kallon alƙibla kuma sannan da yi masa sallah in ya mutu wannan yana daga cikin aƙidar ahlus sunna wal jama'a ba sa wato makance yin istighfari ba sa sanya shamaki ko hijabi na sanya na yin istighfari ga ɗaya daga cikin waɗanda suke kallon alƙibla suna sallah kamar yadda ba sa ganin aƙiwa wanda ya mutu daga cikin musulmi sallah ko da ya kasance daga cikin masu laifuffuka masu yin israfi akan kawunansu annabi sallallahu alaihi wasallam wato Allah maɗaukakin sarki ya ce masa wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat da kuma wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum a ƙarƙashin wannan babi mun karanta hadisi na 147 wanda ainihin wato shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man da alil mu'minina wal mu'minat duk wanda yayi wa mu'minai maza da mata addu'a to raddallahu alaihi mithla ma da'a bihi Allah zai mayan masa da kwatankwacin abin da yayi addu'a da shi mimman maza wa mimman baqiya cikin abin da ya shuɗe da kuma abin da ya saura to wannan shi ma mun faɗi abinda malamai suka faɗa game da isnadin wannan hadithi sannan har wa yau mun karanta hadithi mai lamba ta 148 shi ma dai wannan hadithin yana fa'idantar da mu haka cewa sunna shine a yi sallah ga dukkan wanda ya ɗayanta Allah ko da kwa ya mutu yana aikata wasu laifuffuka ko da kwa laifuffukan manya-manya ne in dai ya kasance ya yi riko da tauhidi yana mai tabbatar da abin da ya zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana yin sallah laifinsa yana komawa ne kansa hisabinsa kuma ubangijinsa ne zai yi masa amma mu a wajenmu mumini ne duk da cewa mumini ne ba mai cikakken imani ba saboda zunubin da yake aikatawa in Allah ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon irin zunubin da ya aikata in kuma Allah ya ga dama ya gafarta masa ya mu'amalance shi da faɗin rahamarsa amma mu a aƙida mu ba ma fitar da wani daga cikin musulunci saboda yana aikata zunubi matuƙar ba zunubin da ke fitar da mutum daga cikin musulunci ba ne kuma ba zunubin da ke wajabta wa mai yinsa shiga wuta ba ne mun bar har Allah ya hukunci da iliminsa akan wannan bawa nasa ya tafiyar da shi zuwa inda ya so cikin aljanna ko wuta kamar yadda mu a aƙidanmu muna yin kyakkyawan fata da kyakkyawan zato ga dukkan masu kyautata aiki kamar yadda muke jin tsoro da fargaba ga masu aikata zunubi da wannan muke bauta wa Allah maɗaukakin sarki da wannan muke yin wasiya ga dukkan wanda yake koyi da mu kuma sannan yake riƙar shiriyarsa da shiriyar mu wa huwa alladhi alaihi ahlus sunna kuma wannan ita ce aqidar da ahlus sunna suke kai kuma shine ra'ayin jumhur na malaman wannan al'umma Abdul Malik rahimahullah yake cewa ma'anar wannan hadisi na Abdullahi dan Umar idza laqitum sharabatal khamr ma'ana in kun haɗu da mashaya giya kada ku yi musu sallama in sun yi rashin lafiya kada ku dubo su idan sun mutu kada ku halarci jana'izar su abinda abdullahi dan umar yake nufi shine na khudh bi dhalika ar-rajul fi khassati nafsi ma'ana zamu mu'amalanci wannan mutum shi a karan kansa amma wannan ba yana nufin wato kada a yi masa sallah bane kwata-kwata kamar yadda zamu ji sauran hadisan da zamu karanta duk suna fa'idantar da cewa idan mutum yana aikata laifi matukar laifin bai kai a kafurta shi ba to babban laifi ne kuma wani musulmi ya kafurta shi za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa akhbarani ishaq an muhammad ibn umar ibn lubaba an muhammad ibn ahmad al-utbi قال سئل سحنون عن قول مالك في أهل البدع الإباضية والقدرية وجميع أهل الأهواء أنه لا يصلى عليهم فقال إنما قال ذلك تأديبا لهم ونحن نقول به على هذا الوجه فأما إذا وقفوا ولم يوجد من يصلي عليهم فأرى ألا يتركوا بغير صلاة قيل له هؤلاء الذين قتلهم الإمام من أهل الأهواء لما بانوا عن الجماعة ودعوا إلى ما هم عليه ونسبوا الحرب هل يصلى عليهم فقال نعم وهم من المسلمين وليس بذنوبهم التي استوجبوا بها القتل يتركون بغير صلاة فقيل له فما القول في إعادة الصلاة خلف أهل البدع فقال لا يعاد في الوقت ولا بعده وكذلك يقول أشهب والمغيرة وغيرهما من أصحاب مالك وقد أنزله من يقول إن الصلاة تعاد خلفه في الوقت وبعده بمنزلة النصراني وركب قياس قول الإباضية والحرورية الذين يكفرون جميع المسلمين بالذنوب من القول ibn abin zamanin yake cewa malam ishaq ya karantar da shi wannan hadithi ma'ana ya ba shi labari shi kuma ya ji daga muhammad ibn umar ibn lubaba shi kuma daga muhammad bin ahmad al-utbi Muhammad bin Ahmad al-Utubi yake cewa su ila Sahnun an tambayi Sahnun ɗaya ne daga cikin wato malaman malikiya irin su Ashhabu irin su Asbaghu irin su Sahnun yace an tambayi Sahnun an kauli Malik game da maganar da Imam Malik yayi fi ahlil bid'il ibadiyya game da 'yan bid'an nan irin bid'a ta ibadiyya ibadism wannan 'yan ibadism din kenan su aqida su duk wanda ya saba musu cikin musulmi kafiri ne ba mushriki ba suna su aqida su wanda duk ya kudurce ko kuma ya ataqiduna a aqida su su bi anna mukhalifihim duk wanda ya saba wa aqida su min ahalil kiblati daga musulmi kuffar ghaira mushrikin wannan aqida ko wannan bid'a ana danganta ta zuwa ga wanda ya kafa wannan wato aqida ta ibadiyya shine Abdullahi ibn Ibad at-Tamimi Abdullahi ibn Ibad at-Tamimi shi yasa sai yake ce mata al-ibadiyya aqida ce daga cikin aqidu marasa kyau bid'a ce daga cikin bid'o'in da aka samu to an tambayi Imam Malik ko an tambayi Sahnun game da mecece fatawar Imam Malik game da yan bid'an nan na ibadiyya yan ibadism wal qadariyya da bid'an nan ta qadariyanci wa jami'i ahli ahwa da kuma dukkan sauran ma'abuta son zuciya annahu la yusalla alaihim shin in sun mutu za a yi musu sallah faƙalar sai ce inna ma ƙala wato innahu la yusalla annahu la yusalla alaihim shi a fatawar imam malik bid'ar ibadiyya ƙadariya da dukkan sauran yan bid'a ba za a yi musu sallah ba to da aka tambayi sahnun game da wannan fatawa ta imam malik faƙalar sai ce inna ma ƙala zalik imamu malik ya faɗi wannan ne ta adiban lahum sabida ladabtarwa gare su ba don yi musu sallah ɗin an yi an yi wani laifi ba a'a sai don ladabtarwa kuma wannan ya zama ishara da izina ga wasu cewa duk wanda ya saki tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama wata bid'a cikin bid'o'i ka'in da na'in to fa in ya mutu akan wannan bid'a ba za a samu mutanen kirki da za su yi masa sallah ba to wannan zai sa mutane su kyamaci bin son zuciya su kyamaci bin wa'annan bid'o'i da ko da yaushe ake kyankyasar sababbi banda tsofaffi da ake fama da su to sai ya ce imam malik ya ba da wannan fatawan ne don ladabtarwa da tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro ga waɗanda suke da irin waɗannan aƙidun ko kuma suke da sha'awar haka wa nahnu naqulu bihi ala hadha alwajh malam sahanun ya ce mu ma muna ba da irin wannan fatawa ta irin wannan fuska cewa lalle ba za a yi musu sallah ba amma ala wajihi tadib wato ladabtarwa ne fa amma idza wuqifu amma idan aka tsayar da su gagawar su an aji walam yujad man yusalla man yusalli alaihim ba a samu wanda zai musu sallah ba fa ara Allah yutura ko bi gairi salatin ina ganin bai dace ba a bar su ba tare da an musu sallah ba aje abin ne su ba tare da an sallah ba wannan gaskiya bai dace ba da haka in an rasa wasu fitattun mutane wanda suke masu kima da za su yi musu sallah to a nemi mutanen da ake ganin su ba za su kyamaci irin hakan ba ko kuma mutane ne waɗanda suke ba wasu muhimman mutane ba su zo su yi musu sallah qila lahu sai aka ce da sahnun fa haula alladhina qatalahumul imam to irin wayannan masu aqidar da shugaba yaga ta'adinsu da kuma aƙidarsu ta kai a yaƙe su sai shugaban musulmi ya sa aka yaƙe su min ahalil ahawa daga ma'abota son zuciya 'yan bida'a lamma banu anil jama'ati lokacin da suka yi nesa da jama'an musulmi suka fanɗare suka koma gefe guda suna bin aƙida irin tasu suna tafiya a matafiya irin tasu wada'au ila mahum alai kuma ma har suke kiran mutane zuwa ga aƙidar da suke kai ko bid'ar da suke kai wa nasabul harba har ma kuma suka kafa wato tutar yaƙi hal wato akan wanda bai yadda da su ba hal yusalla alaihim sai aka tambayi malam sahanun shin su waɗannan din za a iya yi musu sallah faqala na'am sai sahanun ya ce yi wahum minal muslimina duk da wannan irin laifi da suka aikata suna cikin musulmi walaysa bi dhunubihim alladhi walaysa bi dhunubihim allati stawjabu bi halqatila yutrakuna bi ghairi salatin ba za a ce saboda zunubin da ya wajabta a yaƙe su don wannan kuma a bari musu sallah ba kenan za a yaƙe su tunda suna kilemin musulmi ne suna cewa su musulmi ne kuma suna yin sallah da sauran abubuwa sai dai suna da wata aƙida marar kyau sun kama wata bid'a ka'in da na'in suna yi to a nan za a yaƙe su kamtun da bid'ar tasu ta zama fitina har suna nema su dinga yaƙar wanda bai yarda da ita ba to shugaba ba zai zuba musu ido ba zai yaƙe su amma ko da a wajen yakin an kashe su za a yi musu sallah faƙila lahu sai aka ce wa sanun famal qawlu fi i'adati salati khalfa ahli albid'i to menene game da fatawar da ake bayarwa na maimaita sallah da sake ta idan mutum ya bi dan bid'a sallah idan mutum yayi sallah a bayan dan bid'a an ce sai ya sake sallah fa qala sai sahanun yace la yu'adu fil waqti wala ba'da yace a'a dan mutum ya bi dan bid'a ba za a wato ba za a sake wannan sallar ba ko da akwai lokacin sakewar wala ba'dahu ballantana kuma lokacin sallar ma in ya riga ya wuce da haka ba za a yi sake sallah ba ko da akwai lokacin ba za a sake sallah ba in lokacin ta ya riga ya bada baya wa kadhalika yaqulu ashhab wannan mun ji ra'ayin sahanun kenan daga cikin turakun malikiya wannan yana turke ne daga cikin turakun malikiya ashhabu an gane ko a sahanun afwan sahanun to ga kuma shi kansa malam ashabu me yake faɗa game da ainihin wato wannan matsala yake cewa wa kadhalika yaqulu ashabu wal mughira haka ashabu da mughira wa gairuhuma da wasunsu min ashabi malik duk daga cikin almajiran imam malik rahimahullah suna cewa wato wa qad anzalahu man yaqulu inna salata tu'adu khalfahu fil waqati wa ba'dahu bi manzilatin nasrani wayanda suka bada fatawa cewa idan an bi dan bid'a sallah in akwai lokaci a sake wannan sallar kuma koda bayan lokacin ya wuce a sake ta to wayanda suka faɗa haka sun ajiye dan bid'a ne a matsayin banasari kamar misali bisa rashin sani sai mutum ya zo ya bi wani kirista sallah to sai an idar da sallah a cikin lokaci sai aka ce muku ai kirista ne to kaga mutum zai sake sallar ainihin wato a cikin lokaci to waɗanda suka ce inna salata tu'adu khalfahu fil waqti yin sallah a bayan dan bid'a za a sake tan akwai lokaci wa ba'dahu kai koda bayan lokacin ya wuce to sun ajiye wannan dan bid'an ne bi manzilatin nasrani wato a matsayi irin na banasare wa rakkaba qiyasa qaulil ibadiyya sannan sun dora qiyasi akan kaulin da aka yi a kan ibadiyya wayancan 'yan ibadizm ɗin wal haruriya da kuma haruriyawa su ne kaman khawarij allazi ne yukaffiru na jami'al musulmi na wanda su a aƙidar ibadiyya da haruriya suna kafarta duk wani musulmi da ka sani bi zunubi min alƙaul an gane ko suna cewa ya kafarta inda ya aikata zunubi su a wajen ibadiyya da wajen haruriya in dai mutum ya aikata zunubi ya kafarta waɗannan hadisan duk gaba ɗaya in muka koma kansu da waɗanda muka karanta a baya duk suna nuna cewa ashe in dai mutum musulmi ne yana kallon alƙibla bai faɗi wani abu da ya fitar da shi daga musulunci ba bai aikata wani aiki irin aikin da wanda in mutum ya yi za a ce ya ban musulunci ba amma dai yana da wata aƙida marar kyau ko kuma yana aikata wata bid'a to za a ainihin wato nema masa gafara sannan in ya mutu za a yi masa sallah a ƙarƙashin wannan ibn abi zamanin ya kulla wannan babin kuma duk mun ji maganganu na magabata da ya kawo bayan ainihin wato ayoyi da hadisai da ya kawo a ƙarƙashin babin mafhum babun fil ahadith allati fiha nafyul iman bil dhunub ibn abi zamanin yace babi wato wannan babi ne na goma na ashirin da tara fil ahadithin latifi ha na fiyo al'iman cikin hadithan da za su zo da bayanin kore imani bin zunubi in mutum yana aikata zunubi wato wayannan hadisai ne wayanda suke nuna an kore imanin mutum inda yana aikata zunubi qala muhammad muhammad ibn abi zamanin rahimahullah yace wal ahadithu fi hadha al babi kathiratun hadisai game da wannan babi na ainihin wato kore cikar imani ga wanda yake aikata zunubi to hadisai ne masu tarin yawa wa rubbama zakartu laka shay'an sau da yawa nakan ambaci wani abu daga cikin irin hadisai masu yawa mimma yustadallu bihi daga cikin irin abin da za a iya kafa hujja da shi ala ma'ani ma dhahaha bisa ga ma'anonin abin da yake kamanceceniya da su mimma lam azkurhu daga cikin wanda ban ambata ba akwai hadisai masu yawa waɗanda suna kamanceceniya da waɗannan wajen ma'ana duk da ban ambace su ba wata harifu tawiliya kaffara al-khawarijun nasa saboda karkatacciyar fassara da tawilin da khawarijawa suke yi wa waɗannan hadisai kaffara al-khawariju an-nasa shi yasa khawarijawa suka dinga kafirta mutane bisigari dhunub idan suka aikata ƙanana ƙananan zunubai wake bari ha ko manyan zunubai min ha ma haddathani bihi daga ciki akwai abin da malami na karantar da ni shi ya zantar da ni shi ishaq an ahmad an ibn waddah an abi bakar ibn abi shayba qala haddathana yazid bin harun an muhammad bin amr an abi salama an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci baya yin zina a lokacin da yake zinan nan yana da imani wala yasriqu sariqu hina wa la yasriqu hina yasriq barawo baya yin sata a daidai lokacin da yake sata wa huwa mu'minin alhalin yana da imani wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha mashayin giya ba zai sha giya ba a daidai lokacin da yake shanta wa huwa mu'minun alhalin yana mumini wala yantahibu nuhbatan mai kwacen dukiya ba zai kwaci dukiya ba yurfa'un nasu absarahum ilaiha wadda dukiyar ta kai yanda mutane za su daga kai su kalle ta wa huwa mu'minun ya kuma kwaci irin wannan dukiyar alhali yana da imani to kaga wannan hadithin ka kalle shi ya kore imani ga wasu masu aikata wani zunubi hadithin ya nuna cewa matukar mutum yana zina to an dauke imanin ya wato babu imani ga mazinaci a lokacin da yake zina babu imani ga barawo a lokacin da yake sata babu imani ga mashayin giya a lokacin da yake shan giya kamar yadda babu imani ga wanda yake wawasar dukiyar mutane ya ainihin da karfi ko fashi da makami ko kidnapping ko dukkan abin da yake na raba mutum dukiyarsa da karfi ina fata an gane to wannan duk yana daga cikin abin da hadisin ya nuna cewa babu imani an fahimta ko kaga wannan hadisin karara ya kore imani ga mazinaci ya kore imani ga barawo ya kore imani ga mashayi ya kore imani ga ainihin wato wanda yake mai wanda yake wawasar dukiya ko yake kwatar dukiyar mutane wannan hadisin isnadinsa yana da rauni amma hadisin shi asalinsa sahihi ne domin a cikin isnadin akwai ishaq wa huwa tujibi wannan shi kuma bayani ya gabata a kansa haka akwai ibn waddah shi ma mun shayin magana a kansa amma dai hadithin ibn abi shayba ya fitar da shi a cikin al-musannaf mujalladi na 8 hadithi na 4123 da kuma ainihin wato mujalladi na 11 rakam na 437 ta hanyar al-musannaf din sanadin wa matanan imam al-bukhari shi ma ya fitar da shi a cikin as-sahih a ainihin wato mujalladi na goma ko mujalladi na ɗaya rakam na ɗari ko na goma ne ina ganin rakam na dubu biyar da ɗari biyar da saba'in da takwas haka imam muslim a mujalladinsa na ɗaya rakam na hamsin da bakwai ta hanyar ibn shihab daga abi salama daga ibn musayyib daga abi huraira marfu'an sai dai a ruwayar bukari din wannan babu kalmar ko lafazin walayan tahibu nuhubatan har zuwa ƙarshe wannan ita ma ta zo ta wasu hanyoyin daban daga abi huraira Allah ya ƙara masa yadda imam bukhari ya fitar da wannan hadithin dai a mujalladi na biyu sha rakam na dubu biyu da ɗari uku da saba'in da tara da saba'in da biyar haka imam muslim a mujalladi na ɗaya safha ta ainihin wato saba'in da shida da kuma zuwa ɗari da ɗaya ta hanyar ibn shihab daga abi bakar ibn abdurrahman ibn haris daga ibn shihab daga abi huraira ta marfu'an da haka hadithin dai wannan isnadin da ibn abi zamanin ya kawo bai da inganci amma akwai hadithai waɗanda suke masu ma'ana irin wannan waɗanda sun inganta kada ku manta mun karanta a can baya wani zai ce to wai me yasa ibnu abi zaman ne ke ta kawo hadisai waɗanda suke basu inganta ba tun daga masu inganci kuma babban malami ne to abinda malamai suke kawowa yawanci shine ana nuna yana cewa waɗannan matsalolin da muke tattaunawa fa hadisai sahihai ba masu ake magana ba har da hadisai marasa inganci duk sun tabbatar da waɗannan abubuwa an gane ko hadisai sai yayi dama ga sunan ba magana su ake ba har hadisai waɗanda suke marasa inganci ta fuskar isnadi da sauran larurorin da ake samu a cikin isnadin hadisi to duk suna tabbatar da wannan al'amuran da muke tattaunawa a cikin wannan littafi mai albarka abubakar قال حدثنا مصعب ابن المكدام قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له النبي صلى الله عليه وسلم واتو أولنا حديثنا أبو بكر ابن أبي شيبة واتو إسناد حديث كما إسناد وان دي قباتشيشني da kan ishaq ahmad ibn waddah har zuwa kan abubakar ibn abi shaiba shi yasa sai bai kawo wayancan din ba kawai sai sai ibn abi shaiba abubakar ibn abi shaiba ibn abu shaiba abubakar bin abi shaiba yake cewa haddathna mus'ab bin al-miqdam yace mus'ab bin al-miqdam ya zantar da ni wannan hadisi qala haddathna abu hilal abu hilal ya zantar da mu wannan hadisin an katada daga katada an anas daga anas qala anas yace ma khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wata huduba ba illa qala face a cikin huduban nan sai manzon Allah ya ce la imana liman la amanata la babu imani ga wanda ba shi da amana la imana liman la amanata lahu babu imani ga wanda ba shi da amana amana tana daga cikin imani rashin ta kuma rashin imani ne to kaga shi ma anan an kore imani ga wanda ba shi da amana wannan shi ma kamar dai wanda ya gabace shi ne shi ma hadisin akwai ainihin wato rauni duk da cewa mataninsa sahihi ne akwai ziyada wato ziyada akan haka wasu daga cikin malaman hadisi sun tattauna game da hilal wa huwa muhammad bin sulaim ar-rasibi ta bangaren haddasa wasu sun ce shi wannan ainihin wato abin nan hilal ko abu hilal abin nan wata nusuka din abu hilal an katada to shi abu hilal din wasu malamai sun ɗanyin tattauna game da cewa wato yana da raunin hadda kuma ya ce daga ibn hussein وقال عن ابن حسين صدوق وقال النسائي وغيره ليس بالقوي wasu kuma cikin malamai sun yi hujja da shi haka ibn hajar ya ruwaita daga gare shi ya ce saduqun fi hilin wato mutumin kirki ne amma yana da rauni wajen hadda wa qala fil fati saduqun a cikin fatul bari kuma ya ce saduqun ne sai dai waka zalika fihi an ana tu katada sannan kuma akwai ai an ana da muka samu ta katada shi kuma kamar yadda mun karanta a baya katada mudallis ne to shi kuma duk wanda yake tadlisi to ba za a karbi ruwaya saba in ya ruwaito ta da me da an ana kama ainihin wato marra bayanu zalika kamar yadda bayanin haka ya riga ya gabata a hadisi da a hadisi na 71 amma hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad haka ɗansa abdullahi a cikin as-sunna haka ibn abi shaiba a cikin al-musannaf haka ainihin wato shi al-musannaf ibn abi shaiba a mujalladinsa na sha ɗaya kuma shafi na sha ɗaya a cikin al-iman wal iman a rakam na takwas sanadin wa matanan al-allamatul albani a cikin hashiyatihi al-iman yake cewa hadithun sahihun wa isnaduhu hasan haka abu ya'ala a cikin musnad ya kawo wannan hadithin haka albazzar a cikin musnad haka ka koma cikin kashful astar yake cewa la na'lamu rawahu bi hadha al marfu'an illa anas yace banda anas ba mu san wanda ya rawaito wannan hadithin da lafazin marfu'i ba wa la na'lamu lahu illa hadha illa hadha tariq sannan ba mu san hadisin ya zama marfu'i bai mu san shi marfu'i ba sai ta wannan hanyar abu hilal shi kuma jama'a da dama sun yi ruwaya daga wajensa wa kana ghairu hafiz imamu al-bagawi a cikin sharh sunna shi ma yace wannan hadisi ne hasan imamu tabarani a cikin al-awsat kamar yadda ya zo a cikin majma'ul bahraini yake ta lam yarahu an qatada illa abu hilal ma'ana lam yarwihi kai an qatada illa abu hilal ba wanda ya ruwaci wannan hadisin daga abu qatada sai abu hilal haka imamu lalaka'i a cikin sharh sunna haka al-qudai a cikin musnad shihab haka al-baihaqi a cikin al-kubra dukkaninsu sun ruwaito wannan hadisin ta hanyar abi hilal bihi da haka wannan isnadin yana da abin da amma dai kuma hadisin ta wasu hanyoyin kamar yadda muka ji ya inganta ina fata an gane abu bakirin kan wa haddathana ibnu harun an muhammad ibnu ishaq an yazid bin abi habibin an sinan bin sa'ad an anas kan سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وانا حديث شيما ابو بكر ابن ابي شيبه يا رويتو shi kaman dai isnadin da ya gabata yake cewa shi kuma haddathna ibn harun ibn harun ya zantar da mu wannan hadisin daga muhammad ibn ishaq daga yazid ibn abi habibin daga sinan bin sa'ad daga anas Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma huwa bi mu'minin ba mumini bane man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu duk mutumin da makwabcinsa baya iya amincewa cutarwarsa ma'ana duk mutumin da ke makwabcinsa bai aminta da cutarwarsa ba to ba mumini bane makwabcinsa baya sakin jiki da shi bai yarda da shi ba ya san a duk sanda ya samu wata dama zai iya cutar da shi to duk makwabcin da yake da irin wannan ya jefa wannan tunanin ga makwabcinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mai imani bane kaga anan ma an kore imani gawa ga wanda yake mugun makwabci ko kuma makwabcin da yake mai mugun hali annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya kore imaninsa ya nuna cewa ba shi da imani to shi ma wannan hadisin kamar wanda ya gabace shi ne duk da cewa mataninsa yana da wato inganci saboda takaddama mafi ilabun abi shaiba wato dukkan waɗanda suka ruwaito hadisin har zuwa kan ibnu abi shaiba bayani ya gabata a kansu a hadisin da muka karanta mai lamba ta 149 sannan an ƙara an ana ta ishaq fa huwa mudallis kuma gashi shi ishaq dinnan mudallisi ne ishaq mudallis ne kuma gashi yayi an ana sannan mukhtaladun kuma ya samu ikhtiladi kamar yadda bayani ya gabata a hadisi na 103 sannan a cikin isnadin akwai sinan ibn sa'ad wa yuqalu sa'ad ibn sinan imam muhammad yake cewa na ba na bar na yi watsi da hadisansa saboda muttaribi ne ghairu mahfuz imam an-nasa'i yake cewa laysa bi thika wani lokaci kuma imam an-nasa'i ya ce munkarul hadith imam ad-dara qudni ya ce da'ifun amma ibn ma'in ya wathaka shi haka al-ijli haka al-jawzajani ya ce a hadithu wahiya aljauzajani yake ce hadisan wannan ainihin wato wannan bawan Allah wato hadisai ne waɗanda suke wahiya masu rauni wala tushbihu hadith a hadithan nas an anasin ba su kama da hadisan da malamai suka ruwaito ba daga anas ibn hibban yake ce haddatha anhul basariyuna wa hum mukhtalifuna fihi malaman basara sun yi ruwaya hadisi daga wajensa amma su ma suna da sabani a cikinsa wa arju an yakuna sahiha sinan ibn sa'ad wa arju an yakuna as-sahihu sinan ibn sa'ad qultu wa huwa alladhi sawwabahu al-bukhari to wannan hadisin shi ma dai ka koma cikin at-tarikhul kabir da at-thiqat na ibn hibban da ad-du'afa da ad-du'afa wal matrukin da ad-dar qutni da ashajaratu fi ahwalir rijal da azzauj wato jawzajani a rakam na ainihin wato 277 da almizan da almaguni haka ka duba at-tahzib da kuma at-taqrib haka kuma a cikin isnadin dai akwai an ana ta Yazid ibn Abi Habibin kuma gashi mudallis ne matukar malami mudallisi ne yana yin tadlisi to in ya ruwaito hadisi da an ana yace an ba a karba an gane ko sai dai in ya ruwaito shi bi tasrih wato bi saraha ya ruwaito shi ya ce haddathani ko akhbarani an gane ko anba'ani ko wani abu mai kama da haka min anwa'u tahammul min anwa'i tahammul min ahli tabaqati thaniya shi ainin yazid ibn abi habibin din nan yana daga cikin malaman da suka zo a tabaka ta biyu kamar yanda ya zo cikin at-tabaqat na ibn ibn hajar a shafi na 84 wannan hadithin ibn abi shaiba ya fitar da shi a cikin al-musannaf hadiya mujalladi na takwas rakam na 5473 da 74 wa min dariqihi abu ya'ala ta hanyar sa ne shi ma abu ya'ala ya ruwaito hadisin a cikin musnad mujalladi na bakwai rakam na 4252 haka ibnu nas ibnu nasrin wato ibnu nasrin fi ta'zimi qadri sala a mujalladinsa na biyu rakam na 625,626,627 duk ta hanyar yazid ibn abi habibin bihi da haka shi ma wannan isnadinsa ya inganta ta wata hanyar amma wannan hanyar dai da muka karanta wadda ibn abi zamanin ya kawo tana da ƙura a kanta abu bakirin ƙal حدثنا أحمد ابن عبد الله عن أبي بكر عن الحسن ابن عمرو عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الرحمن عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان لا ليس المؤمن باللعان ولا الطعان وبالفاحش ولا بالبذيء wannan shi ma hadithin ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba yace haddathana ahmad ibn abdullah ahmad bin abdullah ya zantar da mu wannan hadisin an abi bakara ta daga abi bakar an abi bakrin kai daga abi bakar daga hasan ibn amr daga abdurrahman ibn yazid daga abdurrahman ibn abdullah shi kuma yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysal mu'minu bil la'an mumini ba mai yawan la'anta bane baya cikin sufofi da ɗabi'un mumini ka dinga jin yana yawan tsinuwa yana yawan la'anta wala ta'an baya cikin halaye da sufofin mumini wato aibata mutane da sukar mutuncinsu wato zubar cin mutuncin mutane wannan ba halin mumini ba ne wa bilfahish haka ba halin mumini ba ne yin alfasha a maganganunsa da ayyukansa ƙunduma ashar da magana wadda take ta batsa da magana tir da Allah wadai wannan ba halin mumini ba ne wala bilbazi ba halin mumini ba ne rashin kunya shine albazi ba mara kunya ba ne ma duk mai mumini wanda yake mai imani to ba za ka same shi yana da siffar ba za a ba to kaga wannan shi ma an kore imani ga wanda yake yawan tsine wa mutane an kore imani ga wanda yake yawan aibata mutane da cin mutuncin mutane an kore imani ga wanda yake alfasha cikin maganganunsa da ayyukansa an kore imani ga tsagera mara kunya shi ma an kore masa imani kagan ka kallo waɗannan su ma da hadisan suna nuna kore imani ga wanda ya sufanti da waɗannan waɗannan waɗannan sufofin waɗanda suke marasa kyau mafhum to shi ma wannan hadisin isnaduhu ka sabiqihi saboda kuka kalla duk daga Abubakar to na bayan nan duk gaba ɗaya an yi magana a kansu an gane shi sa yake ta ce isnaduhu ka sabiqihi shi ma isnadin kamar wanda ya gabata ne amma dai matanin hadisin shi ma ya inganta an gane ko bayani ya gabata a cikin wannan isnadin har zuwa kan ibn abi shayba sannan zada alaihi an anatul a'amash sannan an ƙara cikin wannan isnadin shi kuma an ƙara an ana da ta a'amash shi ma kuma a'amash wa huwa mudallis shi ma mudallis ne kama marra kamar yadda bayani ya gabata illa annahu tubi'a sai dai an yi masa mutaba'a kama sayati kamar yadda bayani zai zo wa shekhuhu adi malaminsa shine adi wa huwa bin thabitin thika sabtun kamar yadda ibn hajar ya kawo shi a cikin at-taqrib shafi na 388 haka ibn abi shayba a cikin al-musannab ya fitar da wannan hadisin ta hanyar wato min hadhihi dariq ta wannan hanyar dai sanadan wa matanan sannan yayi wa amash mutaba wato sufyan ath-thauri yayi wa amash mutaba haka imam ahmad ya fitar da wannan hadisin a cikin musnad sannan imam wato ahmad shakir wanda ya ta hakikin musnad na imam ahmad ya inganta wannan hadisin a hadithi wato mujalladi na hudu rakam na 2819 imamu tirmidhi a cikin aljami shi ma ya kawo wannan hadithin yace kuma hadithi ne hasanun sahihun dukkanin su ta hanyar sufyan daga habib ibn abi thabit daga sa'id bihi nahau illa anna hadha al-isnad sai dai wannan hadithin wa wannan isnadin afwan wannan isnadin bai kubuta daga rauni ba saboda anna habib ibn abi thabit thika wato habib ibn abi thabit dinnan mutumin kirki ne thika illa annahu mudallis sai dai shi ma yana yin tadlisi mashhurun bit tadlis kuma tadlisin sa mashhuri ne ya shahara ibn hajar ya kirga shi a cikin at-tabaqatu salisa min al-mudallisin ka koma cikin at-tabaqat shafi na 84 kuma gashi anan ya ruwaice shi bil an'ana gashi mudallis kuma ya ruwaice shi da an'ana sai dai wannan isnadin makabul ne karbabban isnadi ne in an duba shawahid da i'tibarat sannan matanin hadisin sahihi ne imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihin littafinsa ta hanyar abi sa'id wato hadisin abi sa'id al-khudri inda manzo Allah yake cewa la yubghidul ansar to ai ba ma shi takharijin ma ba ma wancan hadisin bane takharijin hadisi na gaba nake ta karantawa afwan takhrijin hadisin da muka karanta shine ay laysal mu'minu bil la'an ko yawa afwan shine al isnad marra bayanu hali bayanin halin wannan isnadin dai ya gabata har zuwa ibnu abi shayba kamar yadda muka karanta ko yawa daga kan ibnu abi shayba har zuwa kan ibnu mas'ud isnadu isnadun sahihun daga ibnu abi shayba zuwa ibnu mas'ud hadith isnadin ya, ya inganta sannan hadisin imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad kuma ya inganta wato al'allama Ahmad Shakir ya inganta wannan hadithi a haka Imam bukhari a cikin al'adabul mufrad haka Ibn Asim a Ibn Abi Asim kan a cikin as-sunna sannan Sheikh Nasiruddin al-Albani ya ce hadithi ne sahihi Abu Abdullahi al-Hakim ne saburi a cikin al-Mustadrak shi ma ya ce sahihun ala shartihi ma amma Imam Zahabi ya yi shiru bai ce komai ba dukkaninsu ta hanyar Abi Bakar wato ta hanyar Abi Bakar ibn Abbas bihi al-allamatul albani wajen ta'liqin da yayi a qaulin al-hakim inna ma huwa sahihun faqad yace ba wai sahihun ala shartu shaykh ala shartihi ma kamar yadda imam abu abdullahi al-hakim ne saburi ya faɗa ba sai shaykh nasiruddin albani yace a kawai isnaduhu sahihun faqat sabida muhammad ibn abdurrahman ibn yazid lam yakhruj lahu ash-shaykhan wato cewa ala shartu shaykhan din shine albani ya danyi ta'aqqubi yayi nakadi akai cewa wannan ainihin wato a Muhammad ibn Abdurrahman ibn Yazid baya daga cikin rijal na Bukhari da Muslim ma'ana ba su fitar da hadisansa Bukhari da Muslim ba su fitar da hadisansa ba Abubakar ibn Ayyash lam yakhruj lahu Muslim haka Imam Muslim shi ma bai fitar da hadisi daga wajen Abubakar ibn Ayyash ba sannan hadisin yana da wasu hanyoyin ta ibn ta hanyar ibn Mas'ud shi ma hadisi ne wanda yake marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mafhum قال أبو بكر قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وانا حديث أبو بكر ابن أبي شبا يكتشوا أبو معاوية يا بام لاباري دقا أعمش دقا عدي دقا سعيد ابن جبير دقا ابن عباس Lai dan Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yubghidul ansara babu wanda zai ki mutanen wato la yubghidul ansara rajulun babu wani mutum da zai wato ki mutanen Madina yu'minu billahi alhalin yana imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira ma'ana kore imani ga duk mai kin sahabbai yan Madina kaga shi ma wannan hadisin an nuna cewa ba yanda za a mutum yana da sufa ta imani cikakkiya kuma ya zamto yana kin wani sahabi irin sahabbai yan Madina irin su Anas bin Malik Anas dan Malik da ire-iren su to wannan hadisin shine wanda muka yi takharijin sa a can wanda muka fara yi dazu da haka sai ku dauko wancan takharijin sai ku dawo da shi kan wannan ko yawa da haka shi ma dai matanin hadisin ya inganta ta wasu hanyoyin kamar yadda muka karanta a takharijin ɗazu wanda muka yi kuskure wannan wato takharijin wannan hadisin ne sai muka ba wancan hadisin wa haddathani ibnu fahlun an al-akki an ibn bukair an malik an safwan bin sulaim annahu qala qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakunu al-mu'minu kadhaban ana iya samun mutum mumini ne kuma makaryaci faƙala la manzala cewa ba za a samu ba ba za a samu mutum mumini ne kuma makaryaci ba ba za a samu ba to kaga wannan sai ya nuna cewa ita ma shi ma wannan hadisin an kore sifar imani ga makaryaci na fata an gane ba za ka samu mumini ne mutum sannan kuma a lokaci guda yana yin ƙarya ba wannan an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za a samu haka ba da haka ba sifar mumini ba ce yin ƙarya wannan hadithin shi ma isnaduhu fihi da'afun isnadinsa yana da rauni kuma gashi mursal ne ibnu fahalun bayaninsa ya gabata al'akki shi ma bayaninsa ya gabata haka kuma wannan hadisin yana cikin marasil na safwan bin sulaim duk da cewa fiƙa ne sabtun imamun abidun illa annahu fi idadi at-tabi'in sai dai yana cikin lissafin tabi'ai ba sahabi bane an gane ko ba sahabi bane wa addahu ibn sa'ad min ahli tabaqatir rabi'a ibn sa'ad ma ya kawo shi cikin malaman tabaka ta hudu min ahli madina ibn hibbana ya kawo shi a cikin athiqat wa mimman rawa an tabi'in min atba'ihim wato wato yake cewa wa zakara minhum safwan ثم إنه لا تعرف له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسان يايو وتا رواية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دومين يارو سنة الشكرة تدريدا تلاتين دبيو haka ibn hajar ya kirga shi a cikin malaman ɗabaka ta hudu kamar yadda ya zo cikin at-taqrib shafi na 276 waɗannan a ani ahlul ɗabakatar rabi'a malaman duk da suka zo a ɗabaka ta hudu qala anha ibn hajar ibnu hajar ya faɗa game da malaman ɗabaka ta hudu fi muqaddimatihi littaqrib a cikin muqaddimarsa da yayi ta littafin at-taqrib tazib a shafi na 77 ar-rabi dabaqatuhu taliha ay tali ath-thalisa wato dabakar da take bin dabaka ta uku wa hiya dabaqatul wusta min at-tabi'in ita ce dabaka ta tsakiya cikin tabi'ai jullu riwayatihim mafi yawan riwayar su an kibari tabi'in sun ruwaice ta ne daga manya-manyan tabi'ai ka zuhuri wa katada ka koma ka duba tahzibul kamal haka al'athar wannan athar din malik ya fitar da shi imam malik rahimahullah a cikin al-muwatta ta hanyar sa ibn abi dunya ya ruwaci hadithin a cikin makarimul akhlaq hadithin na safwan ne bi atamma min bi atamma min wanda ya fi wannan cika qala siyudi fi tanwiril hawalik as-siyudi a cikin tanwirul hawalik yake cewa ibn abdul bar yace la ahfazuhu musnadan min wajihin thalis wa huwa hadithun hasanun mursal hadithi ne hasan amma hadisi ne mursali da haka ba hadithi bane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk ina so ku tattara malam yana da bayanin da zai kawo a can karshe duk yana kawo hadisan da suke magana kore imani ga wanda ya siffanci da wata sufa ko ya aikata wani aiki cikin ayyukan da muke taje cikin waɗannan hadisan ala muhammad Muhammad ibn Abi Zamanin yake cewa fa hadhihi al-aqwalu al-madhmuma wayannan maganganun ababan zargi wayanda aka yi ta faɗa mana a cikin waɗannan hadisan fi hadhihi al-ahadith la tuzilu imanan ba wai suna kawar da imani bane wala tujibu kufran ba kuma suna wajabtawa mutum ya zama kafiri ba tunda da an kore mutum imani kenan ya zama kafiri to sai ibn Abi Zamanin ya ce wayannan hadisan ba suna kawarwa mutum imani kwata-kwata ba ba kuma suna wajabta masa ya zama kafiri ba wa gari kala ba'dul ulama wasu cikin malamai sun ce ma'ana ha ma'anar wannan hadisin hadisan at-taghlizu wato kausasawa kausasa murya liyahaban nasul af'ala allati zakara al-haditha dan mutane su tsoraci wayannan aikace aikacen da hadisin ya ambata annaha tamfil imana cewa suna kore imani wato janibuhu suna nesantar da mutum da imaninsa kawai so ake an kawo su ne don wa'annan ɗabi'un da halayensu zamanto musulmi suna tsoronsu saboda yadda suka ji annabi yana kore imani da nesantar da imani ga duk wanda ya siffantu da wata sifa cikin sufofin da aka kawo a cikin wannan hadithin wa qala ba'dhum al-muradu biha annaha tanfi min al-imani haqiqatahu wasu malaman suka ce a'a hadisan suna nan amma abinda ake nufi da hadisan annaha tanfi min al-iman haqiqatahu suna kore haƙiƙanin imanin ne wa ikhlasahu da tsarkin imanin fala yakunu imanu man yartakibu hadhihi al-ma'asi dan haka imanin wanda yake aikata wayannan laifuffukan ba zai zama khalisan tataccen imani ba haƙiƙiyan imani na hakika ka hakikati imani man la yartakibu ha kaman hakika ne da gaskiyar imanin wanda baya aikata su li ahlil iman alamatun domin ma'abota imani suna da alamu wata alama yu'rafuna biha da ake sanin su da ita wa shurudun ulzimuha suna da wasu sharuɗa da aka lazumta musu sufantuwa da waɗannan sharuɗa ɗin yandiku bihal qur'an wanda alqur'ani yana magana akan irin waɗannan wal athar da kuma hadisai fa'iza nuzira ila man khalada imanahu hadhihi ma'asi da haka idan an lura an kalli wanda ya cakuɗa imaninsa da waɗannan zunuban ƙila sai a ce laisa mimman wasifa bihi ahlul iman baya daga cikin waɗanda alƙur'ani ya sufanta masu imani dan sifar da wato ƙur'ani ya bawa masu imani babu irin wannan halayen da ɗabi'un da shi yake aikatawa kaga fanafayat hadhihi hina idin haqiqatul iman kaga kenan ashe waɗannan ayoyin ko hadisan suna kore haƙiƙanin imani wa tamamahu da cikar imani babu cikar imani ga mutumin da yana yana da imani yana zina yana sata yana shan giya yana kwatar dukiyar mutane yana fashi da makami yana ƙarya yana aibata mutane yana tsinewa mutane yana alfasha yana yin ainihin wato albaza'a wato rashin kunya da sauran sufofin da muka karanta a cikin wannan hadisan ba zai zama imanin sa na hakika ba kuma ba zai zama imanin sa cikakke ba wa hadha ta'wilu ashbahu wannan ta fassara ita ce tafi kyau ita ce tafi kama da daidai wallahu a'lam za mu iya karasa muna da sauran mintuna inci ɗaya wa yusaddiquhu indi qawlu umar radiyallahu an la yablughu abdun haqiqatal iman yace abinda zai gaskata wannan magana ni a waje na ita ce magana sayyidina umar radiyallahu an cewa la yablughu abdun haqiqatal iman bawa ba zai kai kololuwar haqiqanin imani ba hatta ya da almira'a har sai mumini ya bar ja'in jawa huwa muhiqqun alhali yana da gaskiya ya cancanci ya ja'in amma ya haƙura wal kadhiba sai fa wanda ya haƙura ya bar ƙarya filmiza koda da wasa ne koda da wasa baya yin ƙarya to wannan shine wato kaga abinda magana da sayyidina Umar la yablugu abdun haqiqatal iman kaga haqiqanin imani kenan duk masu wayancan sufofin ba su da haqiqatal imani حدثني بذلك وهب عن ابن و... عن ابن وضاح عن السمادهي عن ابن مهدي عن سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب قال قال عمر عمر يتي لا يبلغ بازي إيا كيوا با وذكر الحديث سي أم بشوان حديث إرن وانشا ومثل ذلك أيضا مثال إرن وانا مغانا تا سيدنا عمر قول عبد الله بن عمرو maganar Abdullahi bin Amr bin al-As da yake cewa la yu'minu abdu kullal iman wato bawa ba zai yi imani ba cikakken imani ga baki ɗaya imani hatta la ya akula illa tayyiban har sai ya zamanto baya cin abu sai halal baya cin haram wa yutimmal wudu'a alal makarihi sai ya zama yana yin cikakkiyar alwala lokacin da mutane suke tsoron taɓa ruwa saboda sanyi lokacin sanyi kenan wa yada al kadhiba abdullahi dan amru yace sai mutum ya haƙura ya bar ƙarya walau fil mizahi ko da a cikin kakaci ne da barkwanci da wasa ko da a cikin wannan ne baya yin ƙarya haddathani bi zalika ishaq yace kuma ishaq ya zantar da ni haka an aslam an yunus an ibn wahab an ibrahim ibn nashitin an qais ibn rafi'in an abdurrahman ibn jubair an abdullahi bin amr bin al-as kaji isnadin hadithin zuwa kan abdullahi bin amr Abdullahi bin Abdullahi bin Amr bin al-As ko wannan shi ma wannan magana ta Sayyidina Umar cewa la ya bulugu abdun haqiqatal iman hatta yada al-mira'a wa huwa muhiqqun wal kadhibu fil miza ko wannan isnadin da'ifi ne isnadin da'ifi ne haka waccan magana ta Abdullahi bin Amr bin al-As wato wadda muka karanta ta ƙarshen nan ita ma isnadin ta mai rauni ne ko da ba mu karanta dalilan raunin ba da kuma takharijin da aka kawo to insha Allah saboda yanayin kurewar lokaci dai wayannan maganganu guda biyu da aka jingina sayyidina Umar da Abdullahi bin Amr bin Al-As ba su da inganci ta fuskar isnadi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik آمين آمين